الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن معلوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقص جوات القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تجيب ثلاثين kuma sha hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin littafin sa mai albarka mai girma muna tafsirin suratul juma'a mun yi tafsirin ayoyi guda takwas da izinin Allah yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta tara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أو إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله مدوكتين تركيسي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكي إيماني دا الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا أخي إرن سلا أرانا الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله توفي إياك فاتوك وقرنك وجن تفيا دومك سوغاري أنبتا الله وذروا البيع كما كدين ينشنكي ذلكم خير لكم wannan shine yafi amfani a gare ku in kuntum ta'lamun in kun san haka wannan aya aya ce da take bayani akan sallar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani ya ku waɗanda suka yi imani idanu niya bi salati min yawmin juma'a idan aka yi kiran sallah ranar juma'a kiran sallah a cikin addinin musulunci ana kiran shi da annida kamar yadda alqur'ani ya zo da shi sunna kuma ta zo da sunan kiran sallah a matsayin al'ada qur'ani ba a nan wajen ba ya kira kiran sallah da annida وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إذا كنت كرا سلا sai munafukai da kafirai sai su ɗauki wannan sallar a matsayin abun wasa abin yin izgilanci suna muku izgilanci saboda ka annida'u a waɗannan wuraren guda biyu da na nan da wancan yana nufin kiran sallah amma sunna sai ta zo da sunan kiran sallah a matsayin mai al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innal bi inna bilalan yu'adhdhiru bi layli fakulu washrabu hatta tasma'u adhan ibn kulli maktumin wa kana rajulan a'ma la yu'adhdhiru hatta yuqala lahu asbahta asbahta Bilal yana yin kiran sallah ne da daddare wato da asuba kafin alfijir yake to alfajr salih sayyiduna bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu yana kiran sallah ne da dare wato alfitr bai ce ku ba to ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha da azumi hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum har sai kun ji abdullah ibn ummi maktum ya kira sallah ku daga nan sai ku daina ci ku daina sha a sunna kenan sunan kiran sallah al'ada malamai suka ce in an ce al'ada shine a shar'ance al'ilamu bidukuli ko bi huduri ko nida'un bi huduri salatin mafrudatin bi alfazin makhsusatin fi awqatin makhsusa sanarwa ne kiran sallah kiran mutane ne domin su zo su halarci sallar farilla bi alfazin makhsusa da lafizza waɗanda suke keɓantattu fi auƙatin maksuta a kuma lokuta keɓantattu malamai suka ce duk sallar da ake mata kira da irin wannan kira to yana nuna wannan sallar ta farilla ce shi yasa idi ba a mata kiran sallah ba a kiran sallar idi ba a kiran sallah ba a iqama sannan salatu al-istisqa ba a mata kiran sallah sannan salatu kusufi shamsi da kusufi kamar ba a mata kiran sallah iyaka ana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a amma ba a Allahu akbar Allahu akbar fa azu a ce hayya ala as-salah hayya ala al-falah da wannan yake nuna mana cewa ashe sallar juma'a wajiba ce tarihin da malamai suka yi kiran sallah ya nuna mana ashe sallar juma'a wajiba ce domin me domin ana mata kiran sallah kamar yadda ake ma azhar ta ranar alhamis da ranar laraba da ranar talata da ranar litinin da ranar asabar da ranar lahadi kenan sallar juma'a wajiba ce shine Allah madaukakin sarki yace idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah min yawmin zuwa sai aka samu wasu malaman tafsiri suka ce min yawmin zuwa na nufin dukkan sallolin da za a yi a ranar juma'a amma malamai muhaqqiqai na tafsiri da suka ce wa hada ba'idun jiddan wannan yayi nisa da abin da Allah ke nufi sai yayi nisa sosai da abin da Allah ke nufi min yawmin zuwa'ati ay min salati yawmin zuwa'ati sallar juma'a ake nufi idan aka yi kira a zo a yi sannan wannan shine annida tsari kiran sallah a zamanin manzo Allah sama kiran sallah ɗaya ake yi ran juma'a shine wanda ake yi ba'da zawali idan rana ce zawali daidai lokacin sallah azhar sai mai kiran sallah ya kira sallah kafin nan liban zai hau minbari sai idan liman ya hau mimbari sannan bai kiran sallah sai kira sallah annida'u tani zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu haka yake zamanin sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu haka yake zamanin sayyidina usman ibn affan sai ya zama al'umma ta musulunci ta karu madina ta cika ta ba kiran sallah da ake yi wanda daga shi liman ya hau mimbari za a fara kutuba sai ya zama baya gamsar da mutane da yawa mutane sai a zo da yawa a yi sallar juma'a ma ba su samu sallar juma'a sai sakin na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya ijtihad da kuma sahabbai da yawa ba a samu wani sahabi da ya masa inkari sai ya umarni a wani gida da ake ce mishi az-zawra ya ce a riƙa zuwa tsakiyar ranar gab da kafin zawali a je a kira sallah a wannan wajen domin a sanar da mutane su shirya lokacin sallar juma'a ya kusa lokacin sallar juma'a ya kusa to haka aka riƙa yi haka aka riƙa yi a wannan wajen a kasuwa da ake ce masa al-dawra a nan wajen ake zuwa a kira sallah domin a sanar da mutane su fara shiryawa shi yasa sai mutane suke kiran wannan kiran da kiran wanka wato kiran da mutum zai shirya an wani abu kake yi to lokacin sallar juma'a ya wannan kiran sallar ba shi bane kiran sallar da Allah subhanahu wataala yake nufi a nan a a kiran sallah na biyu wanda daga shi sai liman ya miƙe ya fara fitowa shi ne idan aka ji shi sai Allah madaukakin sarki sai ce fas'au ila zikrillah fas'au ila zikrillah to ku tafi zuwa ga ambatan Allah malaman tafsiri sun tattauna akan as-sa'yu na as-sa'yu a larabci yana nufin tafiya da sauri as-sa'yu a larabci yana nuna al'amal aiki inna sa'yakum lashatta wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta innama al-waladu min sa'yi abihi sai suka ce shin as-sa'yu na nufin nan ai sauri a tafi ko ko yana nufin a yi mata shiri a yi aiki domin tafi domin a yi sallar juma'a malamai ta suka tona a wannan na farko waɗanda suka ce fasa'au sai suka kafa hujja da qira'at sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu fambu ila dhikrillah haka sayyidina Umar yake karantawa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون sai suka ce ana nufin ai sauri a tafi malamai na biyu suka ce a'a ba a sa'ayu ake nufi domin manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani game da zuwa masallaci bis sa'ayi a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ataytum salata fala ta'tuha wa hum tas'auna wa atuha bis sakinati wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu idan za ku zo masallaci sallah to fala ta'tuha wa antum tas'auna kab ku zo sallah alhali kuna sauri wa atuha bisakinati wal waqari ku zo a cikin natsuwar suci da kuma natsuwar gabobi kuna ma tafiya kuna zikiri kuna zikiri a cikin zuciyarku اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي امامي نورا وفي خلفي نورا اللهم اجعلني نورا واجعلني نورا اللهم اجعل في بشري نورا حتى حتى نورا نورا هكذا نسواتي amma a darakun mafad abinda kuka samu liman yana sallata sallata kuma a yi da ku a gama sallar wa ma ba ta ku fa aci abinda kuka kuma rasa to fa aci mu sai ku cika ta malamai masu wannan da suka bayar da suka ce wannan saboda haka fas'au ila zikrillah yana nufin da kaji an kira sallar juma'a to ka fara shirye-shirye na niyyar tahowa masallaci in wani abu a kake yi ka bayan amma ba ana nufin ka zo da gudu ba ko ka zo da sauri so daga magana ta bi ita ce dai cewa ana nufin a yi mata shirye-shirye in ba ka yi wanka ba na juma'ar ka yi in kuma ka yi wankan juma'ar to kai niyyar tahowa ka fara tahowa cikin nutsuwa ya zama kana cikin masallaci kamar yadda za mu tunatar da junan mu hadisin da manzalin ta sama ya faɗi kallalar zuwa masallacin juma'a da wuri da kuma gwati na lada da Allah ya kaga jamma waɗanda suka zo masallacin juma'a da wuri aka kasa matakan tun daga rakumi lada ta ragu ta dawo ta ɗan maraƙin sa lada ta ragu ta dawo rago lada ta ragu ta dawo kaza lada ta ragu ta dawo kwai har a zo waɗanda ko ɓangoyi ba za su samu kaga wannan na nufin a zo da wuri a yi shiri amma kuma a zo a nan shi ne na Allah marubuta zai iya ce fasa'au shi ne ma'ana a ta'ayyuki ila zikrillah ila zikrillah malamai sun tattauna akan me ake nufi da zikrillah a wasu suka ce zikrillah na nufin as-salatu nafsuha sallah ake nufi shine sun kafa hujja ai Allah madaukakin sarki ce wa aqimis sala inna sala wa aqimis sala ko inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar sai suka ce dhikrullahi na nufin me yana nufin as-sala sallar juma'a fas'au ila dhikrillahi ku tafi zuwa ga ambatan Allah lai ambatan Allah anan zikirin Allah shine ana nufin sallar juma'a suka kafa hujja da wannan aya wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da zikrullahi a wannan muhallin kudu ba ake nufi domin hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da suka fitar da shi hadisin da na karanto da Hausa ko na faɗi ma'anarsa da Hausa manzo Allah suka ne ce man tasala yawmal jumu'ati duk wanda ya wanka ranar juma'a wa dhahaba al-masjida ko waraha ila al-masjidi fi sa'ati al-ula sai ya tafi masallacin juma'a a lokacin farko faka annama qaddaba badnati kamar ya yi sadaka ne da ƙatotan raƙuli ko ƙatotuwar taguwa girman ladansa kenan da Allah zai bashi wa man ra'a fi sa'ati thaniya fa ka'annama qarraba baqaratan wanda kuma yaje a lokaci na biyu to kamar yayi sadaka ne girman ladansa kamar yayi sadaka ne da ƙatotansa ko ƙatotuwar saniya ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا mutumin da ya je a lokaci na uku shi kuma ladarsa kamar mutumin da ya sadaka ne da rago rago wanda ya kasance mai kaho lafiyayyen rago umar raha fi sa'atin rabi'a wanda ya je masallacin juma'a a lokaci na hudu baka annama qarraba da jajata kamar wanda ya sadaka ne da kaza kazan nan ba sun fassa ba wace wace ce ko jajajaje ce wadda bahaushe ya ce da ma jarka da ba wace wace ba ko kofin ya ce irin mara gashin nan kaza yan bori wallahu alam la jasta dake umar raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan wanda kuma yaji a lokaci na biyar shine karshen lokaci la jasta kamar mutumin da ya sadaka da kwai wannan ba a san girman sa ba kwan jimina ne a a kwan gis ne kwan agwagwa ne kwakwa a a kwan agwagwar gida ce gida ne a a kwan kaza ne ila ma kwan kadan dare ladarsa dai ba ta da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ida da khadal imam idan liman ya shigo masallaci wa fa'ida al-minbara kuma ya hau minbari to shikenan qawiyatil mala'ikatu as-suhufa sai mala'iku nan na waɗannan eh qawatil mala'ikatu as-suhufa sai mala'iku nan na takaddun da suke rubuta lada wa hadaru yastabiquna al-dhikra sai su zo din mahallu shahid wa hadaru yastabiquna al-dhikra sai su halarto su shigo cikin masallaci yastabiquna al-dhikra suna sauraron kutuba to sai malamai masu wannan ma'anar da bisa kafa hujja da wannan hadisi cewa fa tsau ila zikrillahi ana nufin gudu ba wasu malamai sai suka ce duka abu ɗaya ne as-salatu wal khutba domin daga cikin shuhutul juma'a akwai al-khutba ai ba a yin juma'a haka nan kawai dole sai an yi khutba daga cikin shariddan juma'a akwai yin khutba sai suka ce da as-salatu da al-khutba da ambatan Allah to daga fas'au ila zikrillah ay ila al-istima'i ila al-khutbati awwalan thumma iqamis salati thaniya ko ku yi aiki ku yi iyakar bakin kokarin ku zo ku halarci khutba sannan kuma ku halarci sallah wa dawu bay'a sannan ku daina ciniki Allah madaukakin sarki ya faɗi ciniki a nan amma malamai suka ce albaiku nan na nufin wadawul mu'amala kuma kowace mu'amala kamar yadda al-Imam al-Nawawi ya faɗa a cikin tafsirin sa Gulbul Ma'ani yace nan kowace mu'amala ake nufi saboda haka albaiku ya shiga cikin ciniki al-ijara kwadugo ka ba wani kwadugo ka sa shi ya maka aiki ya shiga ciki aqdu zawaji kulla aure a wannan lokacin shi ma bai halatta da sauran dukkan anwa'ul uku dukkan wani abu da za a kulla a wannan lokacin haramun malaman mu sun yi ittifaki akan haramcin wannan illa man shadda an samu suka ce nan karaha ake nufi makaruhi ne amma qauluhum shadun wa ba'idun shi yasa babu laifi kace ma an yi ittifaki ittifaqi akai akan cewa la yasihu al-bay'u fi zalika al-waqt bai halatta wa zamul bai'a ubacci ne umarni nahayi ne malamanmu suka ce annahyu alqur'ani mujarrad an alqara'i yufidu at-tahrim idan qur'ani yace ga wani kubarkata to idan ba ka samu wata alama ba ke da nuna cewa ba haram ake nufi ba to ana daukar sa asali a matsayin haramun babu wata karina ko ta zo ta nuna cewa ba ana hana ciniki bane hani na haramci a nan wajen wazabul bai a ƙarƙashin wazabul bai malamai sun tattauna akan shin wannan cinikin za a iya gyara shi idan aka kulla mazhabin malikiya al-imamu malik yace yusafu a ba ta ciniki ne fasiki ne fasadi ya same shi babu fulani idan malaman mu na usul fiqi idan suka ce abu batil ba zai gyara ba amma idan suka ce batil kila za a iya gyara shi misali a aikin hajji akwai fasadi akwai butlani mutumin da bai yi arafat ba sunan aikin hajjin safadi ba zai gyara ba ranar tara ga watan zulhijja sai mutum kawai ya tsinci kansa a jidda ko ya ce bari ya tafi riya ya je yawon buɗe ido in ya dawo ta ce ne a kai bai yi aikin hajji saboda bai samu arafat to daga ka tafi da kai da wani uwanka kawai ga baka gan shi a arafat ba ka kira shi a waya kana ina ban gan ka a filin arafat ba ai ni ga nan ma yanzu ina jidda ya uzu billahi shikenan in kun dawo sai ka ba da labarin ki bai kai hajji ba ya ka kila ku yi fada kama ta gaskiya fasadi ke nan amma musulani misali a aikin hajji mutum ya aikata wani abu ko kuma ya bar wani abin da za a iya cewa ba iya so ya gyara ko kuma kila kafin aikin hajjin ya kare yana da damar ya iya gyara mun gane wannan ke to sai suka ce wannan cinikin fati ɗaurin auren da aka yi shi a wannan lokacin fasid ne wasu kuma suka ce ba fasid ba ne batili ne za a iya gyara magana ta bako ita ce daidai duk cinikin da aka kulla shi ko kwani wanda aka shi kulla shi ko kuma auren da aka ɗaura alhali an yi kiran sallar juma'a wannan ciniki ne fasid sannan akadi ne fasid ba za a yi ba ta ce ne ba za a iya gyara shi sai malamai suka sake tattaunawa a ƙarƙashin wajen ribai shin wane ne ya waje bai daina wannan cinikin cinikin suwaye aka ce haramun ne sai suka tafi gida biyu suka ce man tajibu alaihi zuwa kawai wanda juma'a ta waje ba a kansa shine cinikin sa ya zama an hana shi ya ciniki amma mata kanun juma'a ba wajiba ba ce a kansu bayi hadisi ya tabbatar da juma'a ba wajiba ce a kansu ba yara ba wajiba ba ce duba a kan su mumayyizai mumayyizai ya halatta a ciniki da su ko yaron da ya yi shekara bakwai ya halatta a ciniki da shi amma juma'a kuma ba wajiba ba ce a kan sai suka ce idan irin waɗannan suka yi ciniki babu ne al-imam bin al-qasim kamar yadda al-imam al-alusi ya kawo a cikin tafsirin sabuhul ma'ani yace ya taɓa zuwa yana gidansa sai wata mai tallan turare ta zo gidansa sai matan da suka kasiyanta yana zuwa masallaci hijjan ta zuwa masallaci ba nisa sai tarar da halli man ya hau bari yana hudu yana dawowa ya wannan cikin da kuka yi ba ta cikin sai ka liman mai kasu a wajensa hatta waɗanda juma'a ba ta waje ba a kansu ba to haramun ne su kulla ciniki a wannan amma dukkan malamai sun tafi akan cewa wanda juma'a ba ta waje ba a kansa ba ya halatta ya ciniki matafiyi juma'a ba ta waje ba a kansa so daga ya halatta zai iya ciniki kana tafiya cikin ya halatta ka ce abu a wajen wata mata kai juma'a ba wajiba bace a kanka ita ma juma'a ba wajiba bace a kanka in akwai bayi wani bawa an kuɗe mishi shago shikenan kai matafiyi ne ya halatta ka je wajen zakaitiyayya shi bawa ne juma'a ba wajiba bace a kanka yaro an bar masa tsaron shago kai matafiyi ne ya halatta ka ce abu a wajensa domin juma'a ba wajiba bace a kansa akan maganar malamai waɗanda suka fi yawa kuma maganar su ta fi da biyu domin wanda juma'a bata waje ba akan shi ba ya za a ce shi ya haram mun gane wannan in kun tuno mun taɓa tattauna kan wannan matsala a karatun hadisi annaba da aiki wannan kenan wa zarru zaki sai Allah madaukakin sarki ce dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun yin haka shine ya fi muku amfani amma ku kun karkata to Allah subhanahu wataala ya faɗa ranar juma'a yace idza ruqiya lis-salati min yawmil juma'a malamai suka ce juma'a ita kadai ce ranar da Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin alqur'ani da sunna da irin wannan falalar amma an faɗa asabt an faɗa asabt amma a matsayin yahuda ake ba su labari labari ake ba da yau masabtihi amma juma a ba su ne yabo Allah madaukakin sarki ya ambace ta da sunan ta karara kuma aka ce min yau min juwa wannan rana ta juma'a tana da falaloli da yawa al-imam al-qayyim ce da ya kawo falalolin ta guda 34 a cikin littafin sa zabir ma'ad fi hadi khairil ibad al-imam as-suyuti ya zo ya ware littafi cikin da guda ya rubuta ya sa masa suna khasa'is yawmil juma'a ce da ya kawo falalolin ranar juma'a guda ɗaya duk da dai wasu hadisai ne da ba su inganta amma dai ya tattauna falala kuma ana da falala daidai daidai haka yi al-imam asyuti ya faɗa a cikin littafin sa ya kawo su a jere a cikin littafin sa fafa su yau da yuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallam ya ambaci falalar ranar juma'a a hadisai da yawa misali akwai hadisin lubaba ibn al-gunda hadisin da al-imam ibn majah ya fitar da shi da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyan ranar juma'a ita ce shugaban dukkan ranar lokacin muna firamare a wani malami sai ya zo duk ranar juma'a sai ya zo a tambayi sai ce al yau sai mu karata mu ce yau mun juma'a al juma'atu sayyidatul ayyan sai mu karata mu sai sai ya koma hausa yau sai mu ce ranar juma'a juma'a sai mace shugaban kwanuka akwai wanda yake kuma na turanci amma ba zan faɗa ba to manzon da sassa ya ce juma'a ita ce shugaban ranaku gabaki daya sannan wa a'zamuha inda Allah sannan ita ce ranar da tafi girma a wurin Allah وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى من ظل بسم الشغالة وأعتاب جلما أو أن ألا تجد عليه على يدي بطا ويوم الفطر هو تاب ما على يدي كرما إن من ظل بسم فيه خمس خلال أتكن جمعة أقوى وأبوه وجاجر دعانا كوي أقيس فيه خلق آدم a ranar juma'a Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam ranar juma'a Allah ya halitta annabi Adam hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da cewa ba wannan ba cewa ranar juma'a Allah subhanahu wata'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam wa fihi ubita sannan a ranar juma'a ce aka saukar da annabi Adam alaihi salam daga sama ya zo kasa Allah ya kaddara mu zuwa a hale mu kaddara ce ta Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi adam alaihi salam ya ci wannan itaciya kuma a sauko da shi duniya domin Allah madaukaki ya alkawarin haka haka ya rubuta a cikin kitabun qadar iyaka Allah yana yin abubuwansa da tabaki sannan wa fihi mata a ranar juma'a annabi adam alaihi salam ya rasu wa fihi sa'atun la yas'alu Allah ta'abdu fiha shay'an illa a'tahu iyyahu a cikin falalolin ranar juma'a ranar juma'a ce take banta da wani lokaci wannan lokacin malamai suna da maganganu sun kusan ashirin a game da wannan lokaci ake nufi ko a ranar juma'a ce akwai wani lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi ga mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum ya roƙa in ya dace da wannan lokacin ya addu'a sai Allah ya ba shi duk abin da yake ne a ran juma'a malam ya alharaman matuƙar ba haram ka roƙa ba in dai ka roƙi abu ne na halal ka dace da wannan lokacin da manzon sama bai ambata wani lokacin ba ne bai ambata lokacin ba malamai suka ce manzon da sama ya koye saboda a yi ijtihadi a wannan ranar ta juma'a ya zama ranar ta zama maka rana ce ta ibada وفيه تقوم الساعة كما رانا جمعة ذا أي تاشر القيامة رانا جمعة ذا أي تاشر القيامة إيه ماذا سميتي ما من ملك مقرب باب ون ملائك مقسنشي الله ولا سماء باب وتسمى شكين سمي بقي ولا أرض باب وتكس شكين كسي بقي ولا رياح باب إسكاد يوع ولا جبال باب دواسو ولا بحر باب ولا تيكو إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة فاتي سنة جنس ورانا الجمعة أخي رواية تزوج إلا الإنسان شيئا أدى شيئا أدى ita ta sheke ranar juma'a amma kawai wata rana ta kila da za a more a sa fati duk halittun Allah suna jin tsoron ranar juma'a shi ɗan aji kawai ɗan tamori ne لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفتئا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بعد الأذن في هذا القرآن شيء تتنبيه دك قلنا حديثنا المبلغ فلا دار على الجمعة manzo Allah sallallahu ya ce ita ce sayyidatul ayya cikin kwanaki babu ranar da Allah subhanahu wata'ala ya fifita ta aka ranar juma'a shi yasa malamai suke ganin ranar arafat tana da daraja al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yayi wani fasali tattaunawar da malamai suke da ranar arafa tara ga watan zulhijja da ranar juma'a wata ranar wacce ta fi a cikin su domin ranar arafat ma manzon Allah sama ya faɗi falalar ga kuma falalolin da aka faɗi na ranar juma'a to wacce ta fi tattaunawa ce tsakanin malamai to sai suke ganin a ce ranar arafat ta haɗu kuma da ranar juma'a falala akan falala ce ga ta ranar arafat rana ce mai daraja sannan kuma ga ranar juma'a rana mai daraja falala daraja akan daraja falala akan falala hadisi na biyu daga cikin hadisan masu yawa da suke bayani akan falala ranar juma'a sayyiduna abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ya kwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yab'athu al-ayyama yawm al-qiyamati ala hay'ati ranar tashin alkiyama Allah zai tashi kwanaki a yadda suke da awanninsu da lokacin da mintotansu da safanninsu haka Allah zai halicce su wa yab'athu al-jumu'ata zahra'a muniratan ita ko ranar juma'a sai Allah ya jassada ta ya mata jiki ya tayar da ranar juma'a zahra'a tana mai ƙanshin fire muniratan tana mai haskakawa ahaluha ya hukuna biha masu raya ranar juma'a da ibada sun zo sun zagaye ta dama da aure hal arusi su guda ila karimiha kamar yadda ake ɗauka amarya za a kai ta wajen angonta yadda ake ma amarya ta ci ado sannan ga masu raka ta nan gefe da gefe dama da abu haka za a yi ma juma'a a filin tashin alkiyama Allah zai jaddada ta za a mai da ita ciki kamar ɗan adam tana kanshin fure tana ƙyalli tana haske tana haskaka ma mutanenta su kuma mutanen nata sun zagaye ta dama da hagu ana raka ta kamar yadda ake raka amarya تضيء لهم تنا حتى كعبوا من الجمعة يمشون في ضوئها ما تين إبادة غانا الجمعة suna tafiya a cikin hasken ranar juma'a alwanuhum kasalji bayadan kalar su ko launin su yadda ka san kankara a wajen fari fari fat suna masu kyalle wa rihuhum yasbaqu kalmit sannan shi kuma kanshin su yana taki yadda ka san turaren almit na sha bayani an ce almit sai ka ɗauki turaren da kake gani shi ya kuma ka ƙanshi ya kuma ka daɗi sai ka musalta shi إذا ما اعتزت ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتدال فكم طير كيف كم فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبال المسك turare ne da suke girmama shi a wajen larabawa shi yasa hatta qur'ani ce khitamu misk wa al-misk mumunan wani al-misk da ake cewa al-misk in ka sha shi sai ji irin na gawa ne to daga in na zo fassara al-misk ne ina cewa duk turaren da kake ganin ya kuma ka tsada ya kuma ka kanshi to ka kamanta shi da al-misk ai mun gane to suna kanshin turaren al-misk yaquduna fi jibalil kafuri suna hawan wasu duwatsu da aka aje su a filin tashin alkiyama su kuma waɗannan duwatsun suna ƙanshin kafir yanzu ilaihi mustaqalani da aljanu da mutane suna ta kallon waɗannan mutanen da suka raya ranar juma'a da ibada ma yasriquna ta'azzuban ba su iya ɗaga kansu saboda suna ta mamaki suna kallon su waɗannan waɗannan irin mutane ne Allah ya girmama su wannan wata irin rana ce Allah ya girmama ta hatta ya dukulul jannata har sai sun shiga aljanna la yukhalifuhum ahadun illa almu'adhdhinun almuqtasidun ba wanda zai yi takuɗe daniya da waɗannan mutanen da suka raya ranar juma'a sai ladanai ladanan nan almuqtasidun masu neman lada kun ga wannan hadisin shi ma yana nuna mana mai yana nuna mana fadlu yawmin juwa hadisi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya sayyidina Abu Huraira wannan hadisin al-Imam al-Hakim ya rawaito shi kuma a Sheikh al-Albani ya ambace shi a cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi ne ingantacce hadisi na uku hadisin sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jumu'ah a cikin yinnai da ake da su to yinin da ya fi kowanne alkhairi a wurin Allah shine yin ranar juma'a fi kulika adamu a wannan ranar a wannan yinin Allah ya halicci annabi adam wa fihi udkhila jannata sannan a cikin sa a cikin wannan yinin a wannan ranar ta juma'a aka shigar da annabi adam aljanna wa fihi ukhrija minha kuma a ranar juma'a Allah ya fitar da shi wala taqumu sa'atu illa bi yawmi juma'a sannan kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a wannan hadisi shi ma yana nuna mana falala ranar juma'a akwai hadisai masu dimbin yawa da suka zo suke bayani akan falalar ranar juma'a wannan abin da ya shafi ranar idan ita kanta sai kuma abin da ya shafi sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Abu Huraira riwaya al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khamsu والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر وزال الرسول يتي حاجة سلولي بيرد أكي أصباء أدهر لأسى المغربة الشاهي دكما جمعة سوى جمعة كفارة لما بينهن وسنا yayi suna wanke ma mutum suna shafe masa zunuban da ke tsakanin wata juma'a zuwa wata juma'a amma malam tukshal kaba'iru matukar fa ba an aikata manya-manyan zunubai ba dama sharadin ai qur'ani ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'at sharadin ai maka tafsiru sayyi'at da fadail dhunub shine me ijtinabul kaba'ir in ka nisanci manya-manyan zunubai ki Allah ya yi maka ya shafe maka kananan kananan zunubai da me da juma'a da me da sallolin da kake yi guda biyu a wata riwaya ta sa limamu muslim ya ce muqaffiratu ma bainahunna idza tunibal kaba'ir da salloli biyar da juma'a zuwa juma'a suna wanke ma mutum zunubansa matuƙar ya nisanci manya-manyan zunuban to wannan wasu daga cikin falaloli da suka tabbata kenan a game da ranar juma'a da kuma yin sallar juma'a wannan rana mai albarka mai daraja malaman fikihu da malaman suluk malaman akhlaq sun tattauna akan ladubban juma'a sun tattauna akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙar juma'a wanda idan muka ɗauko kuma sai mu koma matsaloli na fikihu saboda haka a takaice wannan rana rana ce dai mai albarka rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ta a cikin alqur'ani ya fifita ta a cikin hadisan manzon Allah inganta su sallallahu alaihi wasallam to da ka a takaice abinda wannan ayar take nuni kenan tana bayani akan hukuncin halartar juma'a da kuma yadda ya kamata a yi mata shiri'a sai Allah madaukakin sarki ce fa idza qudiyatis sala fa idza qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa idza qudiyatis salat ko idan aka gama sallar juma'a in aka gama sallar juma'a fantashiru fil ardh to ku wato a banka wanda zai tafi ofis ya tafi ofis wanda zai tafi kasuwa ya tafi kasuwa wanda zai tafi kwadugo ya tafi kwadugo wa kutabu min fadlillah sannan ku nema daga cikin falalar Allah a cikin abin da ya saura na awanni da ake da su a wannan ranar ta juma'a wasu Allah kasiran la'allakum tuflihun sannan kuma ku ci gaba da ambatan Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun in kun yi haka Allah subhanahu wata'ala zai sa ku samu rabo zai sa ku samu aljanna da wannan malamai suka ce ranar juma'a rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya bibita ta akan ranaku ya tanaji ibadu da ake yi a wannan ranar amma kuma ibadan nan ba ta hana a yi aiki na neman duniya ba a wannan ranar shi yasa malamai suka ce maka ruhi ne ware ranar juma'a ce ba za a yi aiki ba kai akan kanka ka ce ba za ka yi aiki ba saboda ne saboda yayi wurin juma'a baya cikin abin da shari'a ta karfafa amma ba laifi ba ne ba da hutu gwamnati ta ba da hutu a cikin sati ta zaɓi wasu kwanaki ta ce to a rika hutawa ɗalibai su huta ma'aikata su huta wannan yana cin almafalif al-mursala da malamai suka yi magana a kai kamar shehu islam tafiya a cikin masu'ul fatawansa ya yi bayani akan wannan kamar a shekwa bin abdullahi abu daidin rahimahullah a cikin littafin fadilatu talibul ilmi ya kawo cewa ba laifi ba ne a ware ma ɗalibai wata rana a ce ba za a yi karatu ba ba laifi ba ne a ba ma'aikata hutu a ce yau ba za a yi ba su huta da annal kuluba tamallu kama tamallul ajzar domin zukata na gajiya kamar yadda jikukuna suke gajiya wal azhanu tamallu kwakwale suna gajiya to daga idan aka ba su dama ta su huta shikenan ba laifi amma mutum shi akan kansa ya ce saboda girmama ranar juma'a na ware ta ba zan rika yin aiki ba malamai suka ce wannan baya cin abin da shari'a ta zo da shi sannan wannan ayar tana nuna mana yadda musulunci kullum yake alakanta neman duniya domin addini ya tabbata da kuma neman addini shi kan kansa na ce domin addini ya tabbata duk duniyar da za ta kwace maka addini ko ta zama sharri a kanka wato musulmi wani mutum ne mai tawazu zai iya ibada bai cutar da ibadarsa ba kuma a daidai lokacin bai cutar da duniyarsa zai nemi duniya a daidai lokaci bai rasa lahira zai nemi lahira a daidai lokacin da kuma bai ce shi ba gwashi da duniya ba إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هو shi yasa a can a game da kiyamun layi sai Allah madaukakin sarki sai faƙar kuma sai ya sirra min alƙur'ani karanta abin da ya sauwaka a gare ku na alƙur'ani ba a ce ka raye daren ka tun farko har zuwa ƙarshen dare ba a'a kai abin da za ka iya yi domin me alima an sai kunu min kummar Allah ya sani a cikin akwai waɗanda ba su da lafiya ba za su iya kiyamun laili ga baki ɗaya ba وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه أتكنكم أقوي وأنكم إن سابياتي أنا تيوى سابياتي ذات تقوم لمن أسي تبالي في بنشي وكاد أيام الليل ألا مدوك في سرقياتي وآخرون يضربون في الأرض yabtaghuna min fadlillah anan kuma Allah madaukakin sarki sai yace fantashiqu fil ardi wabtaghu min fadlillah amma kuma a daidai lokacin wasullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku zama cikin ambatan Allah ambatan Allah da ma'anarsa mai fadi ambatan Allah na nufin yaban Allah ambatan Allah na nufin roƙon Allah ambatan Allah na nufin da'a ga Allah tsara hukunce-hukuncen Allah yadda da kaddara Allah zikiri ne yin sallah zikiri ne yin zakka zikiri ne duka zikiri ne Allah madaukaki suke ce in aka gama sallar juma'a wato a ban kasa wa fitahu min fadlillah ku nemi falalan Allah ku nemi duniya ku nemi dukiya amma wasu Allah kafiran la'allakum amma kada neman duniya kuma ya sa ku manta da Allah ku rika ambatan Allah shi ya sa kasuwar in za ku shiga sai kun ambaci Allah manzo Allah ta sanar a hadisi sahihi yace duk wanda zai shiga masallaci zai shiga kasuwa yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon sun ce za a rubuta masa lada dubu dubu kutiba lahu alfu ajri za a rubuta masa lada dubu sannan kuma ya shiga kasuwa ya je ya nemo abin da zai wata falalla an ka faɗa su kamar su ji hadisi da yi duk hadisan da wannan ake faɗa hadisai ne ingantattu hawa kai wata gwamnati mutum wani bai san ma ta yaya yake shiga kasuwa kasuwa ka ji musulunci mu kasuwa za ka shiga cikin ziki wanda manzo Allah suka ne ce afghadu al-amakin inda Allah ta'ala al-aswaq wa ahabbu al-amakin ila Allah ta'ala al-masajid wajajen da Allah ya fiki su ne kasuwanni ai ƙarya ai riba ai zage-zage a bigi juna ai fada yanzu a kasuwannin da ake da su a zari yau in ka je ka ce faɗa nawa aka yi ba za ka iya lissafawa wani kawai wani zai zo wucewa a wani lungu kana ji kana ka faɗa kana kana kana banka dai an banka dai ka tsince me ka ƙara to ka gani ka ga fitina amma duk da haka wannan wajen za ka shiga kasuwar za ka shiga aka ce sai ka yi zikiri ashe musulmi kullum tare ke da zikiri ba wasu lokuta ba ne ke tsallattu aka ware aka ce ya zike wannan ayoyi abinda suke magana a kai ke akwai hadis da sai mu karanta aya ta ba su da wani karin bayani karin na kuma na kun karanta shi ke وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarkuka qa'ima zuwa karshen aya me dalilin saukar wannan aya wannan ayar ta sauka kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihin sa a cikin kitabu tafsir cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kutuba sai gashi an kawo kaya daga sha wanda ya zo da waɗannan kayan na saidawa kayan abinci shine dihiyatul kalbi sahabun manzo Allah sallama wanda malaika jibrilu alaihi salam ke zuwa a siffarsa saboda kansa to shine ya zo da kayan kasuwanci daga kasar sha siriya kenan daga biladu sha manzo Allah sallama yana kuduba kawai shi kenan sai mutane da aka wasi dama suna da alamar da suke in an kawo kaya a siya suna jin wannan alamar manzon sama na kutuba ko da suka tashi a hadisin mai riwaya ya ce alam yabqa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa na illa na ashara rajulan ba waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane sha mutum goma sha shi yasa malaman tafsiri suka kawo maganganun wasu malamai akwai malaman da suka ce mutum arba'in ne wasu suka ce mutum biyu ma suka zauna tare da masu Allah ta salama wasu suka ce mutum goma sha ɗaya malaman tafsiri suka ce dukkan waɗannan maganganun ba su da hujja ga hadisi alqatiu linnijat me yanka wani musu mutane goma sha biyu su suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama kutuba shine sababin saukar wannan aya shine ji Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aw tijarata idan suka ga wani kasuwanci aw lahwan ko kuma wani wargi malamai suka ce Allahu nan ana nufin shi ne kasuwancin ake nufi kasuwancin domin me ya shagaltar da su daga sallah sai aka ce masa tijara kuma aka ce masa lahwa amma kuma a cikin balaga ta alkur'ani sai ce au domin ne domin ba kowane kasuwanci ba ne yake zama lahau kasuwancin da bai hana kai ibada ba ba za a kira shi lahau ba amma kasuwancin da kana jin ana kiran sallah aka tada sallah kake zuwa ka je kai sallah ko kuma ana kudu ba sai ka je kawai kai ce aka ana ciniki sai ka tashi kawai ka tafi ya zama lahau ma'ana ta farko ce ma'ana ta bi ta allahu a nan malamai suka ce allahu ba yana nufin kasuwancin ba ne a a wannan alamar da aka bubbuga ita ce allahu da wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga wani kasuwanci aw lahwan ko kuma wani abu da ya shagaltarwa shine allahu in fattu ilaiha sai kawai su balle su tashi su tafi wajen wannan kasuwancin wata rafu ka ka'iman kuma su barka a tsaye kana ta kudu ba kai kadai to kar su sake yin haka shi yasa al-imam da kathirin a cikin tafsirin sa sai yace ataballahu al-mu'minina Allah ya zargi mummune akan wannan aikin da suke ya za a yi ban manzo Allah sama shi kadai a tsaye yana kudu ba sai mutum goma sha biyu alhali masallaci ya cika kaga malaman farko da suka ce tijara sun kafa hujja ai Allah mun suke cewa wa idara au tijaratan au lahwan sai ba a ce in fadu ilaihi ma ba ya ka ce me in fadu ilaiha a ka'ida ta malaman nahwu ko suna cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabi mazkurin ilaihi damiri yana koma zuwa ga sunan da yafi kusa da shi misali a Hausa a hausa ban sani ba ko daidai ne wani yaro da wata yarinya kaga in za ka hada su a hausa jam'i za ka mutu sai ka ce sun zo wani yaro da wata yarinya sun zo to a larabci su ma haka ne amma idan kana son ka nuna kai amfani da ɗaya daga cikin shi za ka ba wakilin suna na kusa da wakilin sunan shi za ka lura na mace ne ko mace ƙwara ɗaya ne ko ƙwara biyu ko tijara mace ce amma na hau menene namiji haza lahawun hadihi tijara to amma da wannan ya zace wa idara aw tijaratan aw lahwan ya ka ce in fadu ilaiha kuma me a karabu masuni ila sabil hada waye ku kusa da wakilin sunan Allahau ma sai aka kyale shi shi yasa malaman farko suka ce magana ta farko suka ce Allahu huwa tijara والتجارة هي اللهو أنا أما ليست كل ليست كل التجارة ليست كل تجارة تعتبر لهوا أما ودت حنا كي إبادة كما يتفهم وأن نفع النبي صلى الله عليه وسلم أنا تكون خطبة تكتاكي saboda kasuwancin ya zo to wannan kasuwancin ya zama lahau fasu ilaiha suka balle suka watse suka banka wajen kuka qa'iman suka banka a tsaye to kar su sake yin haka ba ta ga hukunci nan an faɗa musu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fa sawu ila dhikrillah wa dharul bayt saboda ba a tsammanin a sake samu wani kuma an kira talla har liman yana huduba a ce ga kayan kasuwanci an kawo ya tashi ya bar sallah ya tashi ya bar huduba domin ya je ya ci ne ba kuma ƙara samun haka ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam domin su sahabban annabi sallama wa lam yusibu ala ma fa'alu wa hum ya'lam ba sa dogewa sun san abu zunubi ne sannan kuma su ci gaba da yi da zarar sun gane abu zunubi ne ba za su sake zakarullah fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba su doke ba da sun gane abin da suka yi sabo ne za su tuba ba kuma za su tashi koma zuwa ga wannan sabon ya Allah ce kul ma inda Allah khayrun min Allah wa min al-tijar ka sanar da su cewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada abin da yake wajen Allah na ladan sallar da za su yi da sauraron hudubar da za su yi ta liman khairun min Allah wa min tijara shi ya fi amfani a gare su fiye da wannan wargin fiye da kuma kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah kuma shine mafi alkhairun masu azurta domin a hannun shi al'arziki yake gabaki daya amma ya ba wasu arzikin sai kuma ci arzikin wasu kamar yadda balarabe yake cewa inna allaha yarzuqu an-nasa bin-nasi har wani ma sai ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yarzuqu an-nasa bin-nasi karin magana ne da larabawa Allah yana azurta mutane ta hanyar wasu mutane to amma waye khairur raziqina da Allah bi yadihi rizqu kulluhu arziki ga baki da a hannun sa yake saboda ka fabtahu inda Allah rizqa wa abudu wal yuhula nemi arziki a wurin Allah ku bauta ma Allah sannan ku gode ma Allah idan ya azurta wannan sura da ayoyinta guda goma sha ɗaya abinda ta kunsa ce ta buɗe da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa abai baɗan da suke cikin sammai da abai baɗan da suke cikin kasai suna ma Allah tasbihi sannan aka tunatar da al'umma ga baki ɗaya ta manzon Allah sallama kallalar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta daga Allah Allah ya fifita mu ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce akwai husnul bara'a a wannan aya a wannan sura Allah ya buɗe surar da bayani akan falalar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu ne fiyayyar al'umma da Allah ya fita domin ne ya aiko mana fiyayyar mu husnul bara'a sai ya zama kuma an sama a ƙarshen ta kuma sai aka yi bayani kan ranar juma'a mu kadai Allah ya fifita da ran juma'a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ma Yahuda ya ba su zaɓi a cikin kwanaki ku zaɓi ranar da kuke so sai suka ce su ranar asabar suke so idan shi ke ku daɗe sun zaɓa makan aka ba kirista aka ce su ma su zaɓi ranar da za suke so sai suka zaɓi lahadi hadisi sahihi mu ko fahtara Allah lana yawmal jumu'ati sai Allah ya zaɓan mana da kansa ranar juma'a ya zaɓan mana ranar juma'a ya fifita mu da wannan ranar kaga an fifita mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma an fifita mu da ranar juma'a husnul bara'a أبدا حسن البراءة حسن الاختتام الله سبحانه وتعالى يقارب أن تدمو الدين نساء يسندمو تفسير القرآن نساء أنه كما إشياء يمي يسرينو أبن دمو كفتي دي دي wanda ya dace da abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah ya ba mu lada a ciki ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi tuntuɓan harshe ko muka faɗa abin da ba daidai ba to Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sai sati mai zuwa insha Allah za mu shiga sabon sura sabuwar sura suratul munafiqun insha Allah ta'ala na'am نعم ya tambaya cewa an faɗi falalar ranar juma'a shin wani abu ya tabbata game da ihya ulailatul juma'a bai tabbata ba bai tabbata ba hadisan da ake kawowa na cewa a raya daren juma'a wannan hadisai ne dukkanin su malamai sun musu hukunci hadisai ne da ba su inganta ba daga babu wani abin da ya tabbata akan cewa a ranar a raya ranar juma'a iyaka ma hadisi ya zo ya hana haka a kebance ranar juma'a da daddaren juma'a ka ce za ka raya da ibada sannan ka kebance ranar juma'a da azumi manzal da sallama ya hana kun gane in an ce kebancewa ya an gane mutum ya ware ta ita kadai ba an ce ba a kiyamun lili a ranar daren juma'a ba ne a'a kawai sai ranar juma'a sai ka keɓe ta wata da turancin special day ce ko kuma wani special night allailatul makhsusa wata ke wani keɓantaccen dare ne ko wata keɓantacciyar rana wannan bai tabbata ba mun gane amma sauran falaloli wanda na ce malamai sun yi bayanai a kan duk suna nan ranar juma'a da asuba akwai kira'ar da ake ta musamman ko ya tabbata manzon sallama wata ran ba kullum ba kowace juma'a ba shi ya karanta suratul sajdati san a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul nisa'i malamai suka ce akwai sirri a cikin wannan ranar juma'a kiyama za ta tashi sannan ranar juma'a aka halicci annabi adam alaihi salam ko mun karanta yau to suratul sajda sai bayani akan halitta annabi adam akwai bayani akan halittar annabi adam a cikin suratul sajda sannan kuma akwai bayanin halittar annabi adam alaihi salam dan adam a cikin suratul nisa ko inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira malamai suka ce duk da an ce nutfa ana nufin asalin halittar dan adam kaga wannan kenan sannan kuma ya tabbata ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a yana karanta suratul kahf kuma ya umarci mu da mu karanta hadisi ne sahihi mutum ya karanta suratul kahf gabaki ɗayanta tun daga farko alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja har zuwa ayat karshe sannan kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a raka'a farko ta juma'a ya kan karanta suratul juma'a ita kanta wannan surar a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul munafiqun sannan ya tabbata a wata riwaya manzon kuma ya karanta sabbi isma rabbika al'ala a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ataka hadithul ghash a matsayin sa na lima sannan a ranar juma'a manzon Allah sallama yakan hau bari ya kutuba da suwar na na ummu atiyat al-ansariya tace wa tahaddatha suwar qasba sai saboda yadda manzon sama yake amfani da ita a kutuba kawai sai ya zo ya mutu tafsirin suratul qaf a abin bai mun gane ya to waɗanda sun tabbata da hakikai da insha Allah na sai wannan yake cewa menene hadisin da yake magana akan sallah idan ka sami raka a daya ko biyu to ka cika abin da ya tsare maka to kuma ya abin yake game da sallar juma'a idan baka sami raka ko in ba sai ta iya kadai to shi ma cikawa zai yi ko alƙawarin raji mutum da bai samu juma'a ba ya samu tahiya abin da zai shi ne zai ya za sharafin juma'a ka yi da jama'a in ka take juma'a ta kubuce maka a jama'a baka zo an yi tare da liman ba baka samu hukukun ƙarshe ba shi kenan baka da juma'a saboda kan ka tashi a zahar za ka yi waye sai ka zauna a gida a zahara ta hudu a asirci mun gane wannan ita ce magana rajih da malamai suka yi bayani a kai na wa alaikum salam yayi me eh sai ban ji karshen ba ka ba ni rabi sai kuma ka rike rabin ka karasa a hankali ai na ji farkon sai ya ware menene ne na ji wannan Hmm. zai ce ba zai je aiki ba a ai ba ce ka zo kuma ka zo ga baki biyar yanzu dai duk awa awannin da kake da su a ce dai ba za ka yi ba za ba ba nan zikin sai ka ce kai ba za ka je shago ba sannan kuma wannan ba wai yanda shi ka tijaniya ba hujjar ta bace da suka zo suka ware ranar juma'a cikin nan zikirin juma'a da la'asar ma anzalallahu bi zikrihim min sultanin ko min zikrihim min sultan ko bi zikrihim min sultanin nasu na tsantsar bid'a ne wanda shehu tijjani ya kirkiro musu na amini na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله